نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau alhamis biyar ga watan shawwal hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da 31 ga watan julai shekara ta 2014 a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam al-hafiz abdullah bin abdurrahman ad-darimi asar makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba har yanzu dai muna karkashin babi ne da ke bayani dangane da kappa-kappa da kuma taka tsantsan dangane da danganta magana kai tsaye zuwa ga annabi domin hadarin da wannan abu yake tattare da shi in ba manta ba mun karanta asarai da yawan gaske da suke magana dangane da magabata na kwarai sukan yi ɗari-ɗari ba kasafai kawai suke ɗaukan magana su ce manzan Allah ya ce ba sai sun gama tacewa da tantance abubuwan da za su faɗi kuma suna yin wannan ne makhafatar sakat tsoron fadawa cikin kuskure kuma za ka ji daga cikin magabatan nan sabon manzan Allah manya na kusa da shi daga cikin suna da wannan kaman jabir dan abdullah kama abdullahi dan umar abdullahi dan mas'ud da dai sauransu idan ba manta ba mun kwana inda mala yake cewa a cikin sharhin hadisin da makaranta na 296 ya ce wa fi riwayatin li sufiyan a wani ruwaya na sufiyan tsauri an bayanin falamma kadima karaza yayin da bayan ya iso garin karaza kalu sai suka ce na zauna ga karantar da mu hadisi kala sai ce na hana umar umar ya hana mu ma'anan wannan shine kamar yadda muka karanta a baya yana bi da su mataki bayan mataki yanzu mutanen suna bukatan a karantar da su alkur'ani tukuna su iya ibada tukuna kar a zuwa cakuɗa masu al'amarin su kasa tacewa da kuma tantancewa wanda ya sa na umar sai masu bayanai irin matakan da ya kamata a bi na karantar da su tukuna mun gano wannan da kyau ko kamar yadda mun karanta a baya akwai waɗanda suka kafa hujja da wannan suna ƙoƙarin sukan saidina umar cewa ga saidina umar yana kyama a karantar da hadisan annabi muka zo muka fayyace cewa ba su fahimta ba ne ba haka abin yake ba sana'a ta waɗanda ke ƙiyayya da hadisan annabi sun raga kafa hujja da waɗannan bayanai na saidina umar cewa idan hadisan nan gaskiya ne me yasa saidina umar yake hana karanta su shine muka zo muka yi bayanin wajahin inda saidina umar ya karkata da kuma inda su kuma suka zami ba su zauna kan daidai ba Allah madaukin sarki shiryar da mu haka malin ya ce wa fi riwayati Khalid bin Abdullah a wani ruwaya na Khalid dan Abdullah an bayan sai ce fama haddastu ba'adahu hadisan an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kaga ni ban taba zama na karantar da hadisai daga manzan Allah ba tun daga wannan lokaci da saidina Umar ya faɗakar da mu kuma ya karantar da mu abin da ya kamata mu yi yanzu kenan mu da muke mun zauna muna karantar da hadisai to mun saba maganar umar ne a muna nan akan maganar umar ana karantar da al'umma gwargwadon abin da suka fahimta ne suke a kan shi kuna fahimtar wannan da kyau ku za ka zo za ka ji wani babin da shi kuma irin bayanan da zai yi ina fatan mun gane wannan da kyau allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce kala abu muhammad huwal musannif rahimahullah wa qawluhu haza wajihun jiddan wal hujjatu fihi ma rawahu al musannif fi bab al balag an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'lim al sinan min hadith al han hasan an abi musa anna umar bin al khattabi radiyallahu anhu ba'asahu ila al basra ya ce ai akwai hujja mai girma a cikin wannan littafi ma wanda mun karanta cewa sayyidina umar da kanshi ya aiki abu musa al'ashari ya tafi basara mu'alliman a matsayin malami falamma kadima alaihim qala lahum yayin da ya isa garin sai ya ce da su ba asani ilaikum umar bin al-khattabi umar ɗan khattabi ne ya aiko ni wa allimakum kitaba rabbikum wa sunnati nabiyikum umar ne ya aiko ni karantar da ku littafin Allah da kuma sunnan annabi kuma da ce hadisi na nan tafi na ɗari biyar da tamanin da bakwai kina ɗauke da wannan bayanin kina mun fahimci bayanan sai na umar da kyau malaman masu kansu ya kasa su akwai malaman alkur'ani zalla to ku je karantar da alkur'ani zalla akwai malaman hadisi ku je karantar da hadisi akwai malaman qur'ani da hadisi ku je karantar da qur'ani da hadisi akwai malaman fiqhu ku je karantar da fiqhu akwai yan da'awa ku je ku yi da'awa duk wanda ya shiga aikin wani to sai an ga wallan shi kuna fahimtar wannan da kyau yanzu da yake shi abu musa al'ash'ari malami ne da zai iya aikin duka kaga sai annabi sai ya ba shi aikin duka umar ya ba shi aiki duka shi ko bayan da yake aikin nashi na karantarwa ne da da'awa to sai aka ce ya je da'awa in sun bukaci ya karantar da su alkur'ani cin da kira'a ne ya yi hadisai kuma ya bari kuna fahimtar wannan domin ka kutsa cikin abin da ba harkanka ba ko to sai an gano ka kuma daga ƙarshe sai ka ji kunya allah maɗaukin sarki ya kiyaye malai ce akhbarana mujahid ibn musa haddathana ibn numairin an malik ibn mughawwalin an sha'abiyyi an alkama qala qala abdullahi abla dan mas'ud yace قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم annabi ya ce kun san mun karanta irin wannan ruwaya a baya cewa ya zauna tare da abdullahi dan mas'ud shekaru da yawa bai ji shi yana yawan karanta hadisi ya ce daga annabi ba to ran da ya zo zai ce annabi ya ce sai da shokin ya kama shi mun gano wannan shine annabi ce sun marta'ada sai da kada haka ma da ya ce annabi ya ce sun makalan na hawa zak sai ya kawo bayani kwatankwacin wancan da mun karanta a baya a lamba hadisi na 286 kun fahimci wannan da kyau ko au fauka zaka ko ma bayanin da ya zo da shi a can baya ya fi wannan bayyana tashin hankali da abdullahi dan mas'ud ya shiga a lokacin da zai danganta hadisi kai tsaye zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da yasa suke kaffa kaffa ba wai dan ba su haddace hadisin bane sun haddace ba wai dan ba su da yaqini bane suna da yaqini sun dade a duniya sun manyanta to suna kaffa kaffa da ɗar-ɗarin canza ma annaba daidai da lafazi a lokacin da mutanen baya su ba abin da ya dame su da wannan za su faɗi komi ta fanjan ma ta fanjani kun gano wannan da kyau ku in kun koma baya shi wancan ruwaya na 286 da ya koro hadisin tiryan tiryan tiryan sai ce fama sami ituhu ya ƙuli lishayin ƙaf ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ban taba jin ibn mas'udin yana yawan faɗin annabi ya ce annabi ya ce ba hatta kana za ta ashiya har sai da wata rana da yammaci faƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce mai ce fagaru raƙat ainihu kan ka ce kwabo idanun shi sun cika da ruwa wanta fahad audajuhu jijiyoyin waye sun kukumbara فأنا رأيته محلولة أزراره قال ومثله أو نحو أو شبيها به shine wannan ruwayan ne a dan ya maimaita ta ana kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa ko hadisi ne zaka karanta ko bayani ne in baka riga ka bi shi ka kalelece shi ba ko ka bi shi ka kalelece shi ko nan da shekara goma ne in ka goge kan sai ka zo kai amma daga ji an jima kawai sai ka amayar to akwai kuskuren da za ka jefa kanka ba a duniya kaɗai ba matsalar shi ne lahira inda don wannan duniyan ne ko in ka sha wani kwanan ai ba kowa zai ganka ba amma a lahira shi wanda yake da abin yana ganinka shi sa kowa ya taka tsantsan ya ɗare-ɗare wajen ambaliyan hadisan da bibiya ta ci ya tantance su ba Allah madaukin sarki sa mu dace mala yace akhbarana bishr ibn al-hakam haddathana sufyan an ibn abi najih an mujahid qala sahibt ibn umar ila al-madina mujahid yace mun yi tafiya tare da abdullah dan umar tiryan tiryan har zuwa garin madina فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحديث بن يويت جنش yana ambatan annabi ya ce annabi ya ce annabi ya ce ba ba su da surutu irin wannan su ne sahabban annabi su ma zauna suna ba da labarin ai sun yi kaza zamanin annabi su ne kaza cika baki alfahari kakaci duk ba sa waɗannan abubuwan karatun masu karantar annabi ya ce kaza ba su da yawaita wannan abubuwa to wannan na wannan cewa ba sa karantar da mutane addini suna karantar da su amma mutane suna da kan gado ne suna tsayawa matsayin da ya kamata a tsaye da su an karantar da kai kaza ka iya to kafin a ƙetara kaza sai ka yi aiki da shi ka fahimta sannan a ɗauke ka kai ka gaba in ka fahimta sannan ka yi aiki da shi sannan a matsa da kai gaba kuna fahimtar wannan da kyau ko kenan duk wanda zai zama malami ko sai ya zama yana da kan gado da tsari idan baka da kan gado da tsari ko zaka zo yanda ka san koran buko haka al'amarin zai watse maka al'umma ana bin sa bisa tsari ne in ka biya maza su ya su hadisi miliyan ɗaya ma suna neman shi yanzu yanzu akwai babban kwanya da za ta kwashe su duka to sai ka zubar da su duka ashe ba muhallin ba ne ana bin mutane ne sannu sannu me ya kamata me ya cancanta su sani a lokacin da ya kamata su sani musamman irin wannan zamanar fitina allah madaukin sarki ya kiyaye to shine sai mala yake cewa illa annahu qala sai dai ran nan kawai sai ce kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na kasance muna tare da annabi fa'utiya bi jammar sai aka zo ma annabi da aljummar in aka je can kan dabino aka yanke kan shi sai wani abu ya tsoro fari wanda suke cirowa suke hada da zuma suke ci mai hausa suke ce mashi ba kuma bommi ba mun gano wannan da kyau ko shi bommi ruwan da yake tsiralowa ake sha shi kuma wannan cin shi ake yi kun gano wannan da kyau ko a ba kilili ba shi kuma kilili abin nan faran dabino ne namiji ake ɗauka ake zuwa ake karkaɗa ma faran mace don yi yaya shi wannan fitowa yake yi ana cire shi na da garɗi suna haɗa shi da zuma suna ci wasu kuma suka ce a 'ya'yan dabinin ne ɗanyu aka zo da su wajen annabi nono guda haka faƙala sai ce inna mina shajari shajaratan daga cikin itatuwa akwai wata bishiya mithla rajulil muslimi ita wannan itaciya misalinta to misalin mutum ne musulmi fa'arattu an aƙula abladan umar ya ce sai ne nufin in ce hiyan nahala dabino ce fanazartu fa'iza ana asgarul ƙau sai na duba sai na ga duk wannan gayyen ni ne ƙarami ni ne ke da ƙananan shekaru a cikinsu jama kun ji ɗaha ku kun ji tarbiyya ku yana zaune ilimi ne annabi ya tambaye ku bani labari akwai wata bishiya misalinta misalin mumini ne ganyenta baya faɗi a wani ruwaya a wani ruwaya ce amfaninta kaman amfanin musulmi ne wace ce abdullahi dan umar ya ce nan da nan sai na gwada me ya kawo maganar abin da ya tada maganan wannan abin dabino da aka kawo ne to kenan yana da alaka da bishiyan dabino kenan amma sai lura duk majalisun na annabi dattawa ne su kuma waɗannan dattawan babu mutum ɗaya wanda ya san ansan suna ta ƙoƙari suna ta ƙoƙari su ce kaza ne annabi yana cewa ba haka ba ne ya ce ni kuma na san ansan ya ce sai na ji kunyan kar in faɗa a tunani na in kunyata manya in tozarta manya amma yanzu ya sai ka ci addinin allah ne ai wallahi talla sai ya kaza ai wallahi kaza duk sai gama sai Allah ya barka da alfaharin sai ya cire albarkan a barka a cire albarkan a barka da dissar kuna fahimtar wannan da kyau ku dole ne mutane sai sun zama suna da da'a suna da tarbiyya suna da biyayya ga waɗanda suke gaba gare su shi yasa Allah ya sa albarka a rayuwar sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu in ka je ka bibiyi tarihinsu za ka same suna da biyayya ɗari bisa ɗari ga na gabansu za ka zo ka ji ko magana da ɗaga murya ba sa iya gaba ga na gaba gare su in suna gabansu ladabi suke musu duk da ilimin sa'ab ladan umar yana daga cikin mutum bakwai waɗanda sun fi kowa ruwayan hadisi yana daga cikin manyan malaman sahabbai da tabi'ai wanda gaba ɗaya a zamaninsu ana ganin ba irinsu ibn abbas ibn umar anas jabiru abla dan amr dan as sai aisha waɗannan ba kamar amma ka je ka dubi tarihinsu ɓangaren ladabinsu ga magabatansu ka je ka bincika gani a lokacin sai kai kuka da hawayenka za ka koma ka zargi kanka kar ma ka kalli sauran jama'a rabu da su kalli kanka tambaya ne annabi ya yi ya ce sai ne shuru da na kalli ni ne karamin ciki ƙala umar umar ya ce wadittu an naka ƙulta ya ce kash da ka faɗa wa alayya kaza wannan abin da ka faɗa ya fi man da ce an samu garken jajayen raƙuma in ni ban iya ba sai ɗana ya iya ai alfaharin yana wajenmu ne har yanzu kun gano wannan da kyau ku sai baka iya ba sai ɗalibinka ya iya alhamdulillah har yau alfaharin na ai alfaharin naka ne ai kun bayyance wannan da kyau ku baka iya ba sai zamanto wanda daga cikin musulmi ya iya kuma kai musulmi ne har yau alfaharin naku ne ai kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan ruwaya mala ya ɗibo mana ilmomi da yawan gaske a cikinta wanda ya yi bayani dangane da wancan jumara ɗin da muka jumara da muka yi bayani a kai inda ya ce shahamun nahal wani abu ne wanda yake kaman kitse ne na dabino kun gano wannan da kyau ko wahiyar lati tukuta min kummatin ra'asin nahal daga can ƙarshen kan dabinan ne ake yanko shi to in aka yanko shi ta cikin dabinin ne aka yanke kan sai ta tsakanin cikin dabinan nan sai ya tsoro da wani farin abu min jofiha bai za ka annaha qita'atus sinamin kai ka ce tozo ne dakhama babba yake fitowa kumburo shi kamar kumfa haka amma kuma mai karfi da za a zo a yanko ana ci wa akluhu rukhsatun min al-mubahat cin wannan abu ne wanda yake an ba da rangwame kuma halal ne saboda irin wannan yanke wanda suke ne sai su sa hos sai rika zubo da wani ruwa wannan ruwan in aka bar shi kai kwana ɗaya kwana biyu sai ya rikide sai ya zama bombi in akan kwakwa aka ciro shi da sauran shi to na dabino shi kuma wannan shaham yake fitarwa to ibnu battal da ibnu manzur suka ce yi ukalu bil asal ana gutsaran shi ne sai a rika dangolo zuma sai a rika ci da shi to shi ne aka kama annabi ya ce sai ya faɗi wancan hadisin mun gane wannan da kyau ku to mala yake cewa wa qawluhu inna min ash-shajari shajaratan wa fi riwayat al-humaydi an sufyana fil musnadihi inni la a'lamu shajaratan mithlaha ka mithl al-mu'min abladan umar da suka ware da umar sai ce baba kaga ko ni na san wata bishiya ce misalin ta misalin mumini wa fi riwayat ali ibn madini an sufyan inna min ash-shajari shajaratan mithlaha ka mithl al-mu'min kaga ruwaye suna zuwa da bayani mabambanta ko idan ruwayan hadisi yazo kwaya daya in harkan ka ba harkan hadisi bane ko kai hankali ka je ka samu malaman hadisin da suke ta tabbo na dukkanin ruwayoyin da dukkanin alfas ɗinsu su yi magana kwaya ɗaya sai ka ɗauki fassara kwaya ɗaya in ba haka ba ko ka ɗauki ruwaya ɗaya ka sake kai fassara ko sai ka kunyata yanzu nan malam kafin yi mana fassara ka ga yana ta bibiyan ruwayoyin ne yana ta bibiyan su ne ɗaya bayan ɗaya mataki bayan mataki sannan sai fitar da ilimi kwaya ɗaya da al'umma za su gina addininsu a kai idan kuwa mutum bai wannan ba to zaman shi lafiya kawai tambaye farallan alula ya yi tsarki da kyau ya bauta ma Allah sai ya mutu cikin tsarta in ba ka ba hadisan annabi ka faɗi da gaske aljanna ka sa san zuciya ko kai kuskure wuta babu na uku ba za a sa ka to zalla a rafi ba shi sa kowa ya hankali dangane da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu زاد عبد الله بن دينار عن ابن عمر في هذا الحديث لا يسقط ورقها annabi ya ce ganyen wannan bishin bai faɗi ma'anan musulmi bai canzawa daga harkan addinin da aka san shi a kai duk daɗi duk rashin daɗi duk matsala yana nan akan harkan addini bai ja da baya haddisuni mahiya sai ya ce ku karantar da ni ku yi man bayani wannan bishiyan wace bishiya ce mun gano wannan da kyau ku wannan wata bishiya ce misalinta misalin mumini to ga ce a ƙasa cikin sharhin da ya ce mithil rajulil muslimi inda yake cewa wa wajahu tashbih fuskan yadda annabi ya kamanta bishiyan dabino da kuma mutum musulmi bainan nakhalati wal muslimi tsakanin bishiyan dabino da musulmi min jihatil fadli ta fuskan albarfalala ne wal baraka da kuma albarka wan nafa da kuma amfanarwa bana dabino bishiya ne mai falala dabino bishiya ne mai albarka dabino bishiya ne mai amfanarwa to haka musulmi yake kuma ka kalli dabino falalanta musulmi kadai ke amfana albarkanta musulmi kadai ke ci amfaninta musulmi kadai ke amfanuwa da ita kowa ne to haka musulmi yake shi musulmi yana tafa da alheri na kowa ne shi kun ba gungano wannan da kyau ku daga ran da musulmi ya zama alherin shi ba na kowa ba ne to ya sauka a bisa ƙa'ida na islam sai je nemi addinin da yake yi na kowa ne saboda annabi ya shabbaha shi da bishiyan dabino shi sa da addinin da zaka yi ka tsaya ka auna ka gani annabi ya zo da addinin da hatta kafire so yake jawo su hatta fasikai so yake jawo su hatta azzalume da macuta da kowa so yake ya bar abin da yake ya zo ya abin alheri kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan shine islam amma saɓanin wannan ku to ba islam ba ne allah madaukin sarki ya kiyaye fafil at'ima ya zo a cikin kitabul at'ima littafin da ke bayani akan abubuwan cimaka min sahihil bukhari من طريق الأعمش عن مجاهد في هذا الحديث إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم kungane ya zo cikin bukhari annabi ya ce daga cikin itatuwa daga cikin bishiyoyi akwai icen da albarkan shi kaman albarkan musulmi ne mala ya ce alhadis fabarakatun nakala mala ya ce kaga albarkan dabino mashhura ai wannan al'amari ne a fili ya shahara ba sai an yi wahala wajen fito da shi ba mala ya ce mata'umatun fi jami'a tuwari na omiha kun ga dabino to abinci ne a kowane zango na haɓakan shi in yi yaya yana ɗanyi abinci ne in ya bushe fa abinci ne kun gano da kyau ko na muwiha lokacin da yake haɓaka yake girma duk yadda aka ciro shi kaga yana da amfani shin mai bauri ne shin mai zaƙi ne shin mai kaza ne ko wani amfani haka musulmi yake tun yana ƙarami to yana da amfanin da yake da shiga al'umma da addini haka in ya girma haka in ya zama dattijo ko da yana an jima zai rasu to akwai alherin da yake mu musulunci idan kaga ya canza ko to shi lalace da kanshi ya bar musulunci ne amma yana sanye da rigan musulunci Allah shi kyauta ma'arufatun fi jami'i ajza'iha wa ahwaliha min hina ibtida'i namwiha ila an tuqata summa taybasa yace tun daga dabino ya fara tun daga faranshi har zuwa ɗan shi har yana ɗanye har zuwa bushewan shi har sanda zai girma ya bushe to kowane kaso daga cikin kasan yadda dabino ya fara fitowa to yana da amfanin da yake amfanar da al'umma yan tafi nasu minha mutane suna amfana da shi wa ya kuluna minha anwa'an kuma suna cin wannan ɗan dabino nau'i bayan nau'i wa ya kunu lintifa'u minha ashkalan kuma amfanin da suke da dabino to shakali-shakali ne mataki-mataki ne ɗaure-ɗaure ne in ka cinye dabinan sai ce hattan nawa haƙwallon dabinan akwai amfanin da za a yi da shi ya na huli da wabihim suna tara ƙwallon dabinan wasu su bashi haka su ba dabbobinsu su ci wasu su daka shi su ba dabbobin su ci ka cinye dabinan kwallon kuma fa dabban ka yayi amfani da shi walifuha li habalihim wa saqafuha yasna'una minhu li arishin wa yastazilluna bihi sannan zarban dabinan kuma suna daukan shi sai su rumfuna su tantuna su rufin jinka da shi wa yattakhizunahu lil kanasi in kuma suka ciccire abin nan ganyen da ke cikin zarban dabinan ya zama me ya zama tsintsiyen shara wa ghairu zalika in suka bar shi da wannan ganyen to ya zama rumfa da za a rufin jinka a dan tanti a danni a shingen gida da shi da sauransu in kuma haka cire ganyen to kuma lokaci da ya zama me ya zama tsintsiya duk abin da ka ɗauka akwai amfani shi kuma ganyen da ka sharce shi ɗin shi kuma ana zuwa a gyara shi domin a zuba ma 'ya'yan taguwa 'ya'yan raƙuma da za su raka kwanci a kai suna jin daɗi ana eh a kuma na za mu zo kan shi ana tukka igiya shine walifu hali habalihim mun gano wannan da kyau ko suna yin igiya da shi kuma duk abin da aka ɗauka ba abin da ake yarwa da shi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa kazalikal muslim to haka musulmi yake barakatuhu amma albarkan musulmi ta game fi jami'i a hawali a kowane yanayi musulmi ya samu kanshi albarka da yake amfanar da al'umman annabi wa naf'uhu mustamirra ko musulmi amfanar wanda yake fajere da juna take bai farawa yanzu ya katse sai an jima kun gano wannan da kyau ko am in dai musulmi ne to albarkan shi mustamirra ce shi yasa an ga musulmi zai sauka a kan layi sai ke kokarin an karar da shi kaifin musulmi ne sai kasa fahimtar sai rika kallon ai shi wane ne kuna fahimtar wannan da kyau ko ya manta shi musulmi ne baya bin ka'ida na shi wane in kada bin ka'ida kai wane to yanzu ka bar musuluncin kenan sai ka cire kai wane ne misali ni in daina jin ni mai shago sai rika jin ni waye ni musulmi ne to shine amfani na da zan mustamir kuna fahimtar wannan da kyau kenan yanzu da malam idris zai zagan ya ci mutunci na waye ma mai shago ya ma islam ya ma cin da ba islam ya ma ba kar in kalli wannan abin rabu da shi wannan amfanin da albarkan da ke ɗamfare da jikin musulunci to ya ci gaba kar ya tsaya amma don yaman wani abu sai zamanto wannan abin da annabi ya faɗa musulmi na ɗamfare da shi sai na bari ko na ɗauko wani abu to ya wanda cewa na mai da mai shago shi ne islam kuna fahimtar wannan da kyau ko sai ci gaba daga abin da nake kawai to sai zamanto shi abin da yake yi yana yi ne don ya faɗa da islam ɗin ko to ba kai za ka yi maganin shi ba wa zai maganin shi mai islam ɗin kuna fahimtar wannan da kyau ku don ka shiga ce to bari in yi to sai mai islam sai ya baka shi sa kun ga waɗannan abubuwan sai an zauna an karantar da kai ka sani shi sa na sha faɗa na hannu du'atu la qudatu kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace ku haddace wannan kalman wa naf'uhu mustamirra shi amfani da amfanarwar musulmi to abu ne wacce take doge da juna muta'addin ligerihi sannan amfanin yana kaima wani shi ka amfana eh to wani kama ya amfana kowa ma ya amfana ala haddin sawa hatta ba da mautihi har bayan mutuwan mutumin ya zama wannan amfanin ya ci gaba bai tsaya al'umma za su ci moriyan shi har bayan mutuwanka yanzu duk waɗannan alherin annabi ne ya zube kun gano wannan mai kyau duk wannan alherin sabai ne suka yada a madadin annabi haka tabi'ai haka manyan malamai har ya kawo zuwa gare ka to ya za a yi wannan saƙon ya kai ga kowa ya iya ansan wannan saƙon cikin aminci shine aikin musulmi malai ce wa kadarawa البخاري في تفسير من صحيح من حديث نافع عن ابن عمر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي أخبروني بشجرة تشبه المسلم تشبه أو كالرجل المسلم كبان العبار بشيان دا تاي كما ko kuma ita bishiyan nan kaman musulmi ne la yatta hatu warakuha ganyenta bai fadi kasa ku dauki wannan musulmi ko ba a fusata musulmi kun gano wannan da kyau ku waye ce yanzu ma ya yi fushi ya bar addinin ko ya bar wani aiki na addini musulmi baya wannan ba kaga da kasan wannan baya saboda ganyen bai fadi kasa misalin shi kenan wala wala wala be kaza be kaza be kaza akwai ruwayan da za ta zo can gaba na so mu ɗauko ruwaya a cikin bukharin cin da ya sauke mana hanya to amma cin da akwai ta a gaba mu bari sai mun je sai mu karanta ta kai kasance muna ta maimaici da الحديث قال الحافظ قيل في تفسيره ولا ينقطع ثمرها baka zuwa karkashin bishiyan dabino kaga waye dabino ya faɗo ku gano wannan da kyau wala ya adimu fai'uha sannan kuma dabino duk yanda ka ya komo inuwan ta bai bacewa ka je jikin bishiya kaga inuwan ya saje da jikin ba inuwa dabino baya haka wala yabtilun naf'uha sannan amfanin da ake samu ga dabino ba a cewa akwai lokacin da ba a bukata babu mun gano wannan da kyau ko kullun amfanin nanan kullun amfanin nanan kullun amfanin nanan to haka ya kamata duk inda musulmi yake zama sai ka duba ka ga kai me sana'anka a ni malamin makaranta ne to yi ƙoƙari musulmi da musulunci su amfana ɗari bisa ɗari a bisa wannan fannin da allah madaukin sarki maka baiwa ya ɗan kasuwa ne yi ƙoƙari a fannin kasuwancin ka al'umma su ci moriyan wannan kasuwancin naka a kai manomi ne a kai malami ne a kai kaza ne to kar ka sake al'umma su samu matsala a bisa wannan abin da kake a kan shi da za mu waye gari al'ummanmu saboda irin ɗabi'anmu mun je mun tare waje guda baki ɗaya sai aka waye gari waɗanda ba mu ba su kuma sun baza komansu ko'ina allah ya kiyaye abin da zai faru da mu nan gaba a ƙasan nan kun bayanci wannan da kyau ku allah ya kiyaye ba wani abu namu wanda muka rike cewa tattali muna nan kaza muna nan kaza muna nan ba mu a komi ba mu a komi duk abin da muka ɗauka wai mu abin da muke so mu samu kuɗi mu ci abinci kaga wannan cin da wannan shi ya ɗabi'a mu ko sai abincin ya gagara inda ka kalli tattalin arzikin ƙasar nan gaba ɗaya ba shi hannunmu siyasan ƙasar nan ba hannunmu take ba mulkin ƙasar nan ba hannunmu yake ba ilimin ma ba hannunmu yake ba kurewa abin da mutane suke cewa sai mu koma mu ci addini muna wa'azi wa ya gaya maka wa'azin zai ci gaba wa ya gaya maka kuna fahimtar wannan da kyau wa ya gaya maka shi musulmi kullum yana kaffa kaffa da ɗare-ɗare akan ababen da zai haifan mai da amfani da kuma al'umma da addinin shi yasa annabi ya kamanta musulmin da dabino kun ga wannan kalubale ne gare mu baki daya mu tsaya mai nazarin ya za mu dawo ma musulunci da wannan kima da darajar tashi idan kima da darajar na musulunci ya dawo to shine zai haska mu a to ba mu musulmi ba muna nan ba ai muna nan ga mun cika duniya ai kama me yasa kiman da darajan babu saboda ba musulunci muke nemo ma kima da darajan ba muna nemo ma kanmu ne tun da muna nemo ma kanmu ne sai Allah madaukakin sarki sai ya bar mu amma neman mu addinin ka gani sai Allah madaukakin sarki ya maka abin da ba haka ba na yi tuna akwai malamin da ya ce a'a shi ko yana son ya gano kyakkyawan alakan da ke tsakanin albani da Allah da Allah ya mai rasuwa Allah ya yi ma albani irin wannan baiwan na ce addini ya tsaya ma kai ma ka tsaya mashi ka gani ya kasance Allah ya ga manufanka tun daga zuci har aiki har komi musulunci kake ma kaga yadda Allah madaukakin sarki zai maka mun fahimci wannan da kyau ko kaga yadda Allah madaukakin sarki zai maka a masallacin idi malamin da ya wa'azi yake ba da labarin bimbas an tambaye shi malam bimbas wa'azinka bai wuce usulun falafa awoyinka ba su wuce kaza-kaza amma ba za ka tsaya kana wa'azi ba face wajen an fashe da kuka jama'a suna son wa'azin suna kaza suna kaza a lokacin da za ga jama'a su ƙoƙari suke yi a ji a farauto jama'a masu zo kai kuma ba ruwan karo ba ma ka ganin mutanen amma kuma jama'a ta mutsi mutsi ake kuma an zana kuka ake yi kuma an haddace awoyinka da hadisanka duka ya ce to wallahi shi ma bai sani ba sai dai shi abin da ya sa maran shi shine ko abinci zai ci yana cin abincin ne don Allah domin yi ma Allah hidima kenan ba kai shi yake mai hidima ba ba wasu yake mai hidima ba wa yake ma Allah to ji ya kwanta ya rasu kai ka ce in ka tafi saudiya za ga bimbas a ƙasan nan ma sai ka ɗauka bimbas a ƙasan nan yake sau da benin kaɗan bimbas ya ce benin kaɗan osaimin ya ce benin kaɗan albani ya ce me yasa wannan abin suka kiyaye kai ma ka kiyaye shi yasa wa'azi ka fara jin da kai mai wa'azin ake yi tukuna ni yanzu wannan abin da na karanta shin tsakanin da Allah haka nake in ba haka nake ba in je in gyara kafin mu haɗu da mai abin kai ma ka je ka gyara sau da cikinmu gaba ɗaya ba wanda Allah madaukin sarki ya aiko muna ƙoƙarin taya annaba aikin ne to in kai yanda aka ce ya yi kara bauta in kai yanda kake so to kamai da abin naka to sai allah madaukin sarki ya baka allah shi kyauta inda yake ce fa'arattu an akula hiyan nakhala kun ji abla dan umar ya faɗa haka ko ya yi nufin ya ce ai da bino ne fawqa fi nafsi annaha nakhala yace abin ya darsa sa raina cewa da bino ne wa qad fatina lizalika ibn umar min alkarina almusahaba ya ce ya kalli alakan mai annabi ya ci da bayanan da ya yi ne wahiyar jammara shine wannan abin dabinin da ya ci ne bawwaba lizalikal bukhari fi sahihihi faqala al-imam al-bukhari ya kaba babi akan wannan cikin sahihin shi yace babul fahm fil ilmi babin da ke bayani akan fahimta cikin al'amarin ilimi jama'a karatu ba daban za ka iya kai karatu ka fi kowa iliminka ya girma na kowa amma fahimta ba annabi ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din shine alfaham shi yasa alfahari da cewa ilimi ko ba shine abin da yake nema ba kun gane wannan ba shi ne abin da yake nema ba shi ne fahimta ƙila hadisan ka uku ne sai ka fahimce su da kyau ka yake da su wani hadisin shi miliyan ɗaya ne amma bai fahimce su ba wancan miliyan ɗin ba su da amfani ƙarshenta sai sun zama mai sanadiyan shigan shi wuta allah shi kyauta to shi ne mala ya ce wa aure da fiye hadisul bab وروى البزار من طريق ابن عقبة النافع عن ابن عمر في هذا الحديث سيش لم يخف علي أنها النخلة يتش أبن بيقوي أرينا شوى دبينو وني قسكيا ناغانو شوى دبينو amma me ya hana ban faɗi cewa dabino ba ne ya ce na lura ga dattawa duk ba su faɗi ba sai na bari don na san daga ƙarshe annabi zai faɗi ko mece ce kuna gano wannan da kyau ku shi sa sai kun zama kuna da da'a ba kuna da biyayya kun san girman na gaba yanzu wani ce a'a ilimin akwai tsari in ka ce ilimin kaza to kana son ka zagi abu laɗin umar ne kana son ka ce bai iya ba ne shi su sa abu laɗin umar product na annabi ne annabi ne ya kyanke shabi shi kuma sun lura da yadda annabi yake nuna musu girman na gaba allah shi kyauta inda yake cewa fa'iza ana asgarul ƙaun a cikin hadisin ya ce sai na lura ni ne ƙaramin cikinsu sun fi ni shekaru sun riga na shiga musulunci sun fi ni kusa da annabi وفي رواية الأعمش عن مجاهد في الأطعمة عند البخاري ثم التفت يتشي نويويا fa'iza ana ashirul ashara sai na ga ni ne cikon na goma kina majalisun annabi sanda yake wannan karatun ashe su duka su goma ne wa ana ahadusuhum kuma ni ne mai karamin shekaru a cikinsu fasakattu ya ce sai ni shiru kofi riwayat linafi'in a wani ruwaya na nafe a nibin omar inda ya kusan wannan tsarin da annabi ya karantar da su duk sahabai haka suke sanda sayyidina umar yake shigar da ibn abbas majalisar ƙasa cike da alarammomi dattawa kun sai ya taɓa cewa a mai bayani game da izaja ku ibn abbas ya san ma'anan bai marmara ya fara kazan lahan surutu ba sai da kowa ya magana tsaf kuma bai yi ba har sai da umar ya ce me za ka ce ayyawa sani wannan shine ɗa'a wannan shine tarbiyya kuna fahimtar wannan wannan ba koya ilimi don yana da yaƙinin cewa umar zai faɗa ai in kuma umar bai faɗa ba ya yi tambihi na ɗaya kenan akwai lokacin da sayyidina umar ya ce abu musa al'ashar ko dai ya kawo shaida dangane da sallaman da ya yi bai jira ya fito ba ya tafi ko kuma jikin shi ya gaya mashi kuntuna da ya je ya samu majalisun ansa ya tambaye su don allah akwai wanda ya taba ji suka ci aikowa ma ji wannan wannan yara abu sa'id ya je ya shaidanka ummuni a yanzu kawai yana ma fara magana ce ha na mun san wannan mu je ba ba sa haka ladabi suke yi shi sa sai kaga iliminsu sai ya albarka yanzu ba su a duniya hadisansu gaba ɗaya bai wuce dubu ba don hadisan da ke cikin darimi ya fi hadisansu kusan duka amma yanzu sai a waye gari kai ka karanta bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i duk wannan tafan ma ka karance su duka amma ilimin bai albarka kamar yadda hadisinsu kwaya dubu ɗaya ba ko dubu biyu ko dubu uku yana daga abin da ke taimakawa shine ɗa'a to shi kuma ɗa'a a cikin ɗabi'a yake za ka zo ka ji hadisin da za mu karanta ana rasa wannan ɗabi'an da ke cikin zuci ita ce hushu'i to aikin gabbai za gansu da muni shi na ga magana ba daɗi aiki ba daɗi tunani ba daɗi kaga kara kainan mutum da ganin kama da kallon idama ba daɗi saboda an rasa wannan saƙon kuma annabi ne ya faɗi ƙila yau mu karanta ko kuma sati mai zuwa isa ku dalibai muna ƙoƙarin da mu da ku mai tarbiyyan kanmu a bisa waɗannan abin da annabi ya karantar ne don mu gudu tare mu tsira tare allah shiryar da mu ya ce na gani ne na goma daga cikinsu kuma ni ne ƙaramin cikinsu sai ne shiru kun gano wannan wa fi riwayati linafi'in an ibn umara wa ra'aitu ababakarin wa umar kun je da ake bin duniyan hadisi ake kwakulo hadisan ko ruwa ɗaya ne amma an karantar da ruwayoyi mabambanta to kafin kai bayanin hadisi ɗaya don ka tsince shi sai ka bi duk waɗannan ruwayoyin in ba haka ba da karantar da jama'a ake yi za a zo a cimma sauran da baka faɗi ba sai kuma a ji fassarar da kai ko bai daidai ba kuna gane wannan da kyau ko shi zama da ya rika bin maka sai ga a cikin jama'a akwai abubakar da umar la ya takallama ni sun yi shiru ba su yi magana ba fakarihito an atakalla ni ma sai ne kafa kafa sai na kyamaci yin magana sai ne shiru ashe wannan yana nuna maka ba lallai ne a majalisi in malami ya tambaya sai manyan ɗalibai suka yi shiru wai ko ba su sani ba ashe ba kasafai kuma ba kowace tambaya ne ake fahimtar cewa manyan ɗalibai su faɗi ba ana son a gwada ƙananan ɗalibai ne suna fahimta don aji inda ga yin tambaya wani da yake babban ɗalibi ya sani zai faɗa waɗancan ɗaliban malam ƙashanta ba su yake son ya faɗi ba ba su yake son ya ji maganansu ba wannan ya tabbata sanda annabi zai je badar ya bayani ya bayani mutanen madina suka mutanen maka suka ce aje aje annabi ya ce ba ko nake so ba mutanen madina ku yi magana ashe akwai magana da in an faɗe ta ba da kai ake yi ba da wa ake yi da waninka ake yi kenan yau aka yi tambaya gobe aka yi tambaya ji ba aka yi tambaya sai manyan malamai sai suka yi shiru ko manyan ɗalibai shi kuma ƙaramin ɗalibi mai son a ji shi sai ba da ansa an ji mai ba da ansa daga yana cewa waɗancan duk jahilai ne ba su da ilimi ni ne babba na bi kowa sani kene za a ɗan umar sai je ce ya fi su abubakar da umar da yake yana da ɗa'a ma ya ce ya san an amma sai shiru ku riga auna irin waɗannan abubuwan in ba ka ba za ku rasa ilimi da yawa kuma za ku rasa kan gado Allah shi kyauta wa fi riwayati li abdullahi ibn dinarin an ibn umara fastahayaitu yace sai na ji kunya ashe kunya alheri ne ko magana za ka yi in kana da kunya za ka yi lissafinta domin alhaya'u min al-iman wa bawwaba lizalika al-bukhari fil ilmi to akan wannan kalman da yace fasahayaitu sai da al-imam al-bukhari kafa babi a kitabul ilmi min sahihihi a cikin littafin shi as-sahih wa qala yace babul haya'i fil ilmi babin da ke bayani akan ya halatta ka ji kunya dangane da al'amarin ilimi za mu zo za mu bayanin wani irin kunya ya tsarin kunyan take wa aure da fihi riwayat ibn dinarin sai kawo ruwayan ibn dinar akan wannan babin da al-imam al-bukhari ya kawo kun bayyance wannan da kyau ko to sanda ibn umar ya gaya ma umar wancan maganan a gida sai umar ya ce kash ai da ka faɗa da daraja a gida na take ban sani bane kinan idan kai ne ɗalibi ko kai ne malami ba tattara maka ilimin duniya ba zai iya yiwuwa ɗalibinka ne kai ga karantar da shi ya fahimci abin da kai baka fahimta ba ya gane abin da kai baka gane ba sanda aka je badar annabi ya ce masahabai a tsaya a nan wani sahabi ya ce ya rasulallah wahayi ne allah ya maka cewa mu tsaya a nan ya ce a'a dabaran yaƙi ne ce tab ina ai magangara can ya ce menene kaga alfahamu ko allah yana ba wanda ya so to yanzu wannan sai ce ya fi annabi sai dama yana ɗan afa afe ne in yana afa wani abu zai ce ya fi shi da ya gano abin da ya annabi bai gano ba sai yake ce ma annabi ainihin tudu ne in muka ce za mu haƙa rijiya kafin mu kai inda ruwa yake za mu daɗe in kuma wani ya gangara ƙasa can ya je haƙa rijiya to zai zuƙe ruwan nan to mu je ƙasa mu haƙa yadda na sama ba zai iya haƙawa ya zuƙe mana ruwa ba ko ya haƙa ba zai samu ruwa ba sai ya zo inda muke sai ya kasance ruwan garin mu ne ke riƙe da shi kun gano wannan annabi kuma ya ce a je a yi da aka haƙa rijiya ɗaya sai ya ce a wahayi ne aka ce a ya ce haƙa bakwai ina fatan kun gane wannan da kyau don a zuke ruwan wajen duka ka lura mu da muke saman unguwa nan ƙarshen ta in za mu haƙa rijiya mu samu ruwa sai mun haƙa ƙafa na ko gaba na amma ka gangara ƙasan unguwan nan kusa da fadamacin da wajen yayi slopin yayi ƙasa suwa suke haƙa su samu ruwa kaga yanzu wannan al'amarin ya fito ƙarara yanzu wannan mutumin ya ba annabi ilimi kenan bai fi shi ba sannan sanda aka je khaibar annabi ya kwaye sojoji ya girke su a kofan ganuwan garin wani sahabi ya ce ya rasulallah allah ne ce matsaya nan ya ce ya ce tabai mu bar nan ba dabaran yaƙi ce to ya za a yi ce mu koma can nesa da su domin anan za su iya hawa kan ganuwan sai mana ruwan kibiyoyi ko su watso mana ruwan zafi wallahi suna jirgawa ga wajen ba su ma gama kafa sansaninsu a can ba kawai sai ga ɗaruruwan sojojinsu 'yan kibau da masu sun yi wajen ruwan kibau ashe sun leko sun gansu jama'a kuna gano wannan yanzu wanda ya ba da wannan 'yan shawara sai zai ce bai ma san komi ba annabin gaba nake da shi ba zai yiwu ba sai dai abin da makaho ya gani idan shi ya bude ya ga zakara to gani yake kowa ma abin da ya taba gani kenan Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan bai nuna cewa Abdullah dan Umar ya fi sa Abubakar da Umar da sauran sahabbai ba cinda dai kawai yau ya gano abin da kila basu gano ba wa fi riwayati li Abdullah ibn Dinar li an takuna qultaha ahabba ilayya min an yakuna li kaza wa kaza ya ce gaskiya ka faɗi wannan abu wannan jawabin wannan ansan tambayan ya fi man ma da na mallaki kaza da kaza don ne kaza da kaza sai ya ce za da bin hibban a hasibuhu kala humurin na'am ya ce gara a ce ka faɗa da in samu jajayen rakuma su ko jajayen rakuma a wancan lokacin ba abin da ya kai su daraja don ko biyu kake da su ka daga cikin masu kudin garin alintana garke guda wa amma fawaidul hadis fa kasira malai ce fa'idojin wannan hadisi masu yawa ne gazira ko masu ban sha'awa ne yazharu zalika min siyagil imam al-bukhari fi sahihi al'amarin zai bayyana maka karara da ka karanta ruwayan al-imam al-bukhari a cikin sahihin shi fa innahu awradahu fi mawaqin kasira ya kawo hadisan waje da dama ya farfasa hadisan kamar yadda al'adan bukhari yake min halakinni aktasiru ala dhikr ma yata'allaqu min habil bab mala yace ba zai kawo duka fa'idojin ba amma abin da yake da alaka da abin da muke karantawa shi kadai zai kawo fi anna tariqatu ibn umar dawila tariqatu walidihi fi tawakkal hadis yace ka lura da abdullah dan umar ya bi take-taken mahaifin shi wajen taka tsantsan wajen yawaita magana taka tsantsan hatta wajen bayanin hadisan kaga mala ya abin da ya dauko maka cikin hadisi yake son ya kara babin da shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama khashyata ziyada kuma me yasa tsoron kai ma annabi za'ida awan nuqsan ko ga annabi ya faru goma ya rage zama tara kai ma annabi ƙarya duka za ka faɗi ko kai shiru duka awil khata ko kai kuskure kun gano wannan da kyau ku kina bisa hanyar tattaro ruwayoyi ko don ga tattaro ruwayoyin duka to in ka so sai ka ɗauki ɗaya in ka ɗauko ɗaya in ka zo sai ka mata fassaran duka wanda yake malamin hadisi ne ya ji ko to ya san ka ba hanyoyin duka ya san ka ba hanyoyin duka kuma ya ji ruwa ya ɗaya ga karanta amma fassarin ya taɓa ruwayoyin duka amma sai ya ji ka ɗauko ruwaya ɗaya ka ya fassara ɗaya ya san ba ka yi ta tabba na hadisun ba ba ka ji kawai ina ba shi ne sai ka ɗauko ƙa'idan malamai idan tama'a iftaraka in bayanin sun zo waje ɗaya to kowanne fassarar sai ɗauka daban wa izaftara ƙafa to ijtama'a kina waɗannan ƙawa'id ɗin suna taimaka maka wajen mai fassara da isar da bayani ya tafi da kyau Allah ya taimake mu qala hafiz fil fatih ibn hajar ya fadi cikin fatul bari yace wa inna ma kasrat ahadith ibn umar abin da yasa hadisan abdullahi dan umar suka yi yawa ma'azalika tare da yana da taka tsantsan wajen karantar da su likasarati man kana yas'aluhu wa yastaftihi saboda yana da ɗalibai da yawa masu yawaita tambaya da kuma yawaita mai neman fatawa a wajen shi wannan yasa ka ji hadisai suke da ɗan yawa kuma dukan su nawa makanta ba dubu biyu da wani abu bane bisi dubu biyu da wani abu yaran islamiyya ma ya kamata ce ya haddace su to amma suna da taka tsantsan kai ya faɗi magana ya zamanto ba haka annabi ya faɗi ba ko ya manta ko ya rage ko ya kaza sai suka zama suna ba cewa akai karkaye ba cewa akai kai me kai taka tsantsan ina fatan mun fahimci wannan da kyau kenan a yanzu a wannan zamani namu shine zamanin da ya kamata ya taka tsantsan ko ba shi bane shine ba asalin taka tsantsan in ba haka ba sai ka zira kafa ka zira jama'a ka jama kanka da al'umman ka fitina Allah madaukin sarki ya raba mu da kowane abu da zai iya zame mana fitina ko ya zame mana tashin hankali jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce akhbarana bishr ibn al-hakam haddathana khalid ibn yazid al-haddadi haddathana salih ibn dahan قال ما سمعت جابر بن زيد يقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذاما واتقاء أن يكذب عليه wannan hadisi sai mun zo karatu na gaba wannan jan kunni ne ga kowa ma Allah ka sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم